إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أآذنا الله وأجارنا من النار أيها المسلمون يقول الله تبارك وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا فالأمانة ضد الخيانة ومنه قوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الصحيحين وإذا اؤتمن خان والأمانة جمعها الأمانات فهي اسم لما يؤمن عليه الإنسان نحو قوله تعالى وتخونوا أماناتكم أي ما أتمنتم عليه واصطلاحا هي التعفف أما يتصرف الإنسان فيه من مال وغيره وما يوثق به عليه من الأعراض مع القدرة عليه فالله تبارك وتعالى أمرنا بأداء الأمانة إلى أهلها فقال تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا قال شيخ الإسلام رحمه الله تبارك وتعالى قال العلماء نزلت في ولاة الأمور عليهم أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها فإذا حكموا بين الناس أن يحكموا بالعدل وإذا كانت الآية قد أوجبت أداء الأمانة إلى أهلها والحكم بالعدل فهذا جماء السياسة العادلة والولاية الصالحة ووصف الله تبارك وتعالى المؤمنين بقوله والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ونهى الله تبارك وتعالى المؤمنين أن يكونوا من الخائنين فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وقال تعالى إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما وقال تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما وثبت في سنن الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم وثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مجلس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال متى الساعة فمضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يحدث الناس فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال وقال بعضهم لم يسمع حتى قضى حديثه صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال أين السائل عن الساعة قال ها أنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال فإذا ضيأت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها قال إذا إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفي البخاري أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان وثبت في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة وثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أخبرني أبو سفيان أن هرقل قال له سألتك ماذا يأمركم فزعمت أنه يأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة قال وهذا صفة نبي وثبت في المسند من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع إذا كن فيك فلا يضرنك ما فاتك من الدنيا صدق حديث وحفظ أمانة وحسن خليقة وعفة في طعمة قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه أصدق الصدق الأمانة وأكذب الكذب الخيانة رواه البيهقي وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لا تغرني صلاة امرئ ولا صومه من شاء صام ومن شاء صلى لا دين لمن لا أمانة له وقال أبو هريرة رضي الله عنه أول ما يرفع من هذه الأمة الحياء والأمانة فصلوها الله تبارك وتعالى وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه لم يرخص لمعسر ولا موسر أن يمسك الأمانة وقال سفيان بن عيينة رحمه الله تبارك وتعالى من لم يكن له رأس مال فليتخذ الأمانة رأس ماله وأخرج الإمام أبو حاتم في تفسيره والإمام البيهقي في السنن الكبرى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها غير الأمانة يؤتى بالشهيد في سبيل الله عز وجل فيقال له أد أمانتك فيقول يا رب ذهبت الدنيا فأين أؤديها فيقول اذهبوا به إلى الهاوية حتى انتهيت به إلى قرار الهاوية ومثلت له أمانته كي ومثلت له أمانته كيوم دفعت إليه فيحملها على رقبته وفي رواية فيحملها على عاتقه فيصعد بها إلى النار حتى إذا رأى أنه خرج منها هوت وهوى إلى أثرها إلى أبد الآبدين وقرأ عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أيها المسلمون الأمانة لها فوائد منها ما يلي الأمانة من كمال الإيمان وحسن الإسلام ثانيا يقوم عليها أمر السماوات والأرض ثالثا الأمين يحبه الله تبارك وتعالى ويحبه الناس رابعا الأمانة تحفظ الدين والأعراض والأموال والأجسام خامسا من أعظم صفات المؤمنين التي وصف الله تبارك وتعالى بها عباده المؤمنين فقال تعالى والذين هم لأماناتهم وأهلهم راعون بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وإمام المرسلين سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين bayan haka ya ƴan uwa musulmi Allah subhanahu wata'ala ya sha kullum mu a cikin alkur'ani game da mahimmancin amana da kuma irin yadda ya kamata mu riƙe amana da kuma hadarin da ke da kwai idan mutum ya dauki amana ya cuce yan uwan shi ko cuci talakawan shi Allah subhanahu wata'ala ya ce lalle Musa Allah subhanahu wata'ala mu muka bishirar da amana zuwa ga sammai da kasai da duwatsu Allah ya ce amma sai amana ta masu nauyi suka ji cewa ba su iya dauka amana da aka zo ga dan adam sai gamman dauka ya ce ya ji ya gani Allah ya ce lalle dan adam ya zamanto zaluman mai yawan zalimtar kai shi jahulan mai yawan jahiltar al'amurra bai san idan ya ci amana ba ni Allah zan kama shi zan mashi azaba don haka ya ƴan uwa amana idan aka kawo kishiyar amana shine cin amana ko kuma ha'inci to Allah subhanahu wata'ala bai yarda ba mu yi ha'inci sai Allah subhanahu wata'ala ya yarda mana da amana idan aka ce amana shine mutum ya kame kan shi ga duk abin da yake ba haƙƙin shi bane ba idan aka ce amana shine ka kare ma mutum dukiya ta idan aka ce amana shine ka kare ma mutum jinin shi idan aka ce amana shine ka kare ma mutum duk abin da ka kokarin cewa zaka kare maya idan aka ce amana shine duk abin da yake a hannunka na wani kakka yarda ka yi amfani da shi sai ta yarda mai shi idan aka ce amana lokacin da na ce ba ni kaza zan maka kaza to amana shine idan na baka kaza din nan ka mani kaza amma ka ce in baka kaza in baka ƙuri'a ta za ka tsare mani jini na an baka ƙura'ata za ka tsare mana mutunci na an baka ƙura'ata za ka samu mana ingantaccen tsoro za ka samu mana kwanciyar hankali za ka samu mana kaza da na baka ƙura'ata sai ban ga waɗannan abubuwa a zahiri ba sai da ka zo buɗan ƙura'a kuma ka ce in ƙara baka wannan wallahi cin amana ne wannan yaudara ne wannan ha'inci ne kuma duk mai wanga halin a gobe kiyama Allah subhanahu wata'ala zai kama shi Allah subhanahu wata'ala ya umurce mu da amana kamar yadda Allah ya ce inna Allah ya amurkum an tu'addu al-amanati ila ahliha Allah subhanahu wata'ala yana umurtar ku da kuma yarda amanoni zuwa ga mutanensu duk mutumin da ka karba amana tai Allah ya umurce ka ka maida mashi amana sai Allah ya ce wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl kuma idan za ku hukunci a tsakanin mutane Allah ya umurce ku ku yi hukunci da adalci idan za ni hukunci a matsayina na mai hukunci ba na wanga yana tare da mu ko ba ya tare da mu a'a za ni aiki yadda doka da oda ta bada kana tare da ni ba ka tare da ni ka taka doka dole kai ma doka ta taka wannan shine ainihin adalci Allah subhanahu wataala sai ya ce madalla da abin da Allah subhanahu wata'ala yake maku wa'azi akan ya tafuska ku kiyaye amana fi'a al-imamu ibn taymiya yake cewa rahimahullah wannan aya tana nuna cewa Allah subhanahu wata'ala yana umurtar shugabanni da su yi adalci kuma wannan aya tana nuna mamu cewa ana umurtar mu da tsayar da amana da adalci yace wannan ita ce jima'u siyasatul adila ita ce ta tattaro siyasa ta adalci idan ana neman siyasa ta adalci ita ce siyasa da za ta rike amana idan ana neman siyasa ta adalci ita ce siyasa da za ta ɗaukar mutane duka bai ɗaya idan ana neman siyasa ta adalci ita ce siyasa da duka 'yan ƙasa suna ƙarƙashin ruwa guda wannan ita ce ainihin siyasa adila ita ce siyasa wadda shari'a ta yarda da ita wadda za a rike amana ba a yarda a ha'inci wani ba ba a yarda ba a tozartar da wani ba shari'a ba ta yarda ba idan dai har muna son mu kiyaye amana ayoyin alkur'ani sun zo Allah ya zabarar da mu da amana Allah ya siffanta mummunai na gari yace walladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un su bayan Allah na gari su ne waɗanda game da ainihin amanonin su amana ta dukiya amana ta shugabanci amana ta ilimi amana ta kaza duk amana bayan Allah na gari suna kiyaye wannan amana wa ahadihim kuma suna kiyaye alƙawulla idan na ce ku bani ƙuri'a ku zan maku kaza alaman mutum na ƙwarai idan na baka ƙuri'a ta in ga wannan abin a ƙasa idan na ce ku bani ƙuri'a ku na ɗauki alƙawari zan maku kaza alaman mutum na gari mummuni shine a ga wannan abin a ƙasa haka Allah subhanahu wata'ala ya hana mu da ha'inci Allah bai raba mu zamanto cikin masu yaudara masu cin amana Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗanda kuka yi imani la takhunu Allah war rasul kakku ha'inci Allah kakku ha'inci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa takunu amanatikum kakku ha'inci amanun da ke da kai a tsakaninku lokacin da ka nemi qur'ata na baka qur'ata amana ce zuwa gare ka ni da na jefa qur'a amana ce wallahi gobe kiyama Allah sai ya tambaye ni kai da na jefa ma qur'a amana ce wallahi gobe kiyama Allah sai ya tambaye ka wa takunu amanatikum kakku ha'inci amanoninku a tsakaninku wa antum ta'lamuna alhali kun sani haka Allah subhanahu wataala ya ce duk mutumin da yake mai yaudara ne mutumin da yake maha'inci ne Allah ba ya kaunayya Allah ba ya sanya inna Allah la yuhibbu man kana kawwanan asiman Allah ba ya san mai yawan ha'inci kuma Allah ba ya kaunan mai yawan saban Allah haka Allah subhanahu wataala ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kakka zamanto mai taimako ga duk mutumin da yake ainihin maha'inci ne to waɗannan kaɗan daga cikin ayoyin alkur'ani kenan idan muka zo hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masu dama sun mana ishara akan cewa mu ji tsoron Allah kan me da mu ci amana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam daga ciki wani sahabi yake cewa mun kasance tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yana masahabai bayani yana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba sahabbai ilimi kawai sai wani ya zo ya ce manzo Allah matasa annabi shi za a tashin kiyama annabi ya kyale shi bai ce mashi komai ba wasu sahabban suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji ya kyale shi wasu suka ce a'a bai ji ba sai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama bayanan shi sai annabi ya ce ina mai wannan tambayar kan kiyama ya ce gani ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce maya fa idza dhiyat al amana fantazir as-sa'a idan ka tashi kaga an ci amana ba amana cikin mutane ka ji kiran tashin kiyama da ka ta cikin al'umma ka ba amana kowa bai da amana kowa maha'inci kowa mayaudari kowa azzalimi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ka jira tashin alkiyama sai ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya za a in gano cewa an ci amana ya za in gano cewa an danna amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ka tashi kaga an dauki makami makami da matsayi an ba ga wanda bai cancanta ba to wannan shi ne cin amana wannan halin da muke ciki ko ba ciki bane ba mutum nawa ke da kwai ya cancanta a baya wanga matsayin dan ba namu bane ba za mu bashi ba mutum nawa ne bai cancanci a baya wannan matsayin ba dan namu ne mun dauka mun bashi to wannan manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wannan duka yana daga cikin ainihin rashin cin ainihin amana da ha'inta talakawa magar hadisi na gaba manzo Allah ya ce alamar da ke sa a gano mutum munafiki ne alamomi guda uku na farko duk idan za ya magana sai ya yi ƙarya ya zo ya zamna ya karantar da ku idan kuka jefa mai ƙura'a zai maku abin da ko da Allah ya baya Allah ya baya shekaru irin shekarun Annabi Nuhu alaihi salam ba zai iya wannan aikin ba wannan alama cin amana kenan wa idza wa'ada akhlafa idan yayi alkawari sai ya saba ya zo mun baya ƙur'an mu sun dauka mana alkawari ba mu ƙara ganin su ba sai da siyasa ta gewayo muka gansu muna jefa masu ƙur'an mu shikenan bayi bayi abin da ya hada ya raba kuma sai wata shekara biyar ga mai tsawon rai mu gansu to wannan duka yana daga cin amana ainihin cin amana talakawa da ake a wannan zamanin sai manzo Allah ya ce wa iza tumina kana idan ka baya amana na ɗauki ƙura'ata na bashi amana na mu'amalance da zuciya ɗaya amma shi ba da zuciya ɗaya mu'amalance ni ba a cikin birnin zuciya ta na jefa mai ƙura'a saboda ya kare mana mutunci na ya kare mana addini na ya kare mana dukiyata ya kare mana kaza shi kuma da na baya a daidai lokacin da yake neman ƙura'ata ba dan ya kare mana waɗannan abubuwa ya za a ya zama mai kuɗi bai na ashiyatin wa duhaha ya za a ya zamanto yana da kuɗi ya za a ya haɗa kuɗaɗen da kawai har sai ya mutu yana ci har ya zamanto wa warisa Sulaimanu Dawud kan waɗannan kuɗi a yi ta ci wannan shine bukata ya to wannan ya ishi mutum zunubi shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya ishi bawa zunubi ya mutu Allah ya kama shi ya je wajen Allah yana hira da mutane yana faɗa masa ƙarya a cikin zuciya ya san ƙarya yake faɗa masa amma su suna gaskata shi ya zo ya zamna ya tara mutane ya yi ta karantar da su ƙarya yana hada masa ƙarya za mu kaza za mu kaza za mu kaza amma a cikin birnin zuciya wallahi ko alama bai da niyyar zayin wannan abin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi wannan abin ya ishi mutum zunubi gobe kiyama idan Allah subhanahu wataala ya kama shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa ma min abdin yastarihi Allahu ra'iya babu mutumin da Allah zai ba shugabanci shugabanci ko ma na irin shugabanci ya mutu yau mai mutu ya mutu a ranar mutuwar shi wa huwa gashin lira iyatihi yana mai cin amana al'ummayya yana mai ha'anta al'ummayya yana mai masa algushi yana mai zalunta su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa faci wannan mutumin Allah ya haramta mai shiga aljanna mu ji hadisin ma min abdin yastar'ihi Allahu ra'iyya babu mutumin da Allah zai ba shugabanci ya baya wata responsibility ya mutu yau ya mutu ya mutu a ranar mutuwar shi a wannan halin wa huwa khashul li ra'iyatihi yana mai ha'inta talakawanya yana mai zalunta talakawanya yana mai zalunta waɗanda Allah ya ba ikon kiwon su Allah ya ba ya gudanar da lamurran su manzo Allah ya ce illa harrama Allahu alaihi aljanna illa face wannan mutumin Allah subhanahu wataala ya haramta mai shiga aljanna wannan muna karanta mai siyasa wannan hadisin da mu zo mu zauna muna masa addu'a Allah ya ba su me yasa ba za mu karantar da su hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba me yasa ba za mu karantar da su ayoyin alqur'ani san wannan hadari ne suke fasan shi ba sai dai mu ce Allah ya tsare ma'ana Allah ya tsare haka Allah ya ce kace ko ku ka wada masa abin da Allah yake so manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa abubuwa guda hudu idan aka same su gabawa to kakka damu duk abin da ka rasa na daudar duniya in Allah ya baka abubuwa guda hudu to ka dace kai ne mai kashin arziki a duniya kai ne mai arziki a lahira abu na farko manzo Allah ya ce sirku hadisi in za ka magana ka faɗi gaskiya in Allah ya baka waɗannan abubuwa ka more abu na biyu manzo Allah ya ce hifzu amana kiyaye amana in Allah ya baka kiyaye amana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsira wa husn khaliqa Allah ya baka halaye nagari wa iffatun fi tu'ma Allah ya baka kamewa wajen cin abinci ba haram ba za ka sa a cikin ka a sai halal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce duk mutumin da Allah ya ba waɗanga abubuwa guda hudu to ya tsira Abubakar Siddiq radiyallahu anhu yake cewa mafi gaskiya gaskiya shine a samu mutum yana da amana shine kuma ƙura a ce wanga mai gaskiya ne in muna son mu gano wane yana da gaskiya ko baya da gaskiya mu diba mu ga yana da amana ko baya da amana yace mafi ƙarya ƙarya shine a samu wani mahaici mana ana sa a gano mai gaskiya shine mai amana ɗan ana sa a gano maha'inci shine makaryaci umar ibn khattab yake cewa ko alama ni sallar ka bata taba burge ni ba azumin ka bai taba burge ni ba yace in kana so kayi sallah in kana so kakkayi in kana so kayi azumi in kana so kakkayi yace duk ibada ka in baka da amana baka da addini ku ba abin da umar yace yace ni sallaka ba za ta ruɗe ni ba azumin ka ba zai ruɗe ni ba ma'ana ka nuna mana kai na gari ne a zahiri Umar yace wannan abin ba zai ruɗe ni ba yace in kana so kai sallah kai sallah in kana so kai azumi kai azumi yace amma ni in na gaba ka da amana na riga na san kai da Allah ba ku tare shine la dina liman la amanata lahu duk mutumin da bai da amana bai da addini Abu Hurairah yake cewa farkon abin da Allah zai fara dauki a cikin al'umma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kunya da amana waɗanda dama tare suke in ka samu mutum bai da amana sai ka samu bai da kunya abubakar abu hurairah yace to idan ka samu cewa al'umma an tashi ba mu da amana yace to alama ce daga cikin alamomin tashi alkiyama kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace don haka ku roki Allah da arzuta ku da waɗanda abubuwa guda biyu ku roki Allah ya arzuta ku da amana kuma ku roki Allah subhanahu wataala ya arzuta ku da kunya duk mutumin da yake baya da kunya baya da amana abu hurairah yace to wannan mutumi ba alheri tattare da shi Abdullahi ibn Abbas ɗaya daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace Allah subhanahu wata'ala bai bada dama ga kowa bai ci amana ko da kana cikin tsanani Allah bai baka dama ba idan kana cikin tsanani ka ci amana ka shiga cikin sauki dan kana cikin sauki Allah bai ce ka ci amana wani ba dan ka fada cikin a'a yace Allah subhanahu wata'ala bai yi umarni da waɗannan abubuwa ba ɗaya daga cikin magabata shine Sufyan ibn Uyayna yake cewa duk mutumin da baya da hannun jari na duk kasuwanci a duniya baya da kuɗin da za ya kasuwanci baya da kuɗin da za ya kamfen ba da kuɗin da za a nemo ƙuri'a ya ce ya rike amana in ya rike amana Allah zai ba hannun jari in ba ka da ƙuri'a ka rike amana in ka rike amana Allah zai turo ma dole talaka su soka domin Allah ya soka amma in ba ka da amana ko sun soka a baki ne Abdullahi ibn Mas'ud yake faɗa yake cewa alqatul fi sabilillah yukaffiru dhunuba kullaha illa al-amana kisa a kashe mutum wajen aikin Allah shahidi wanda ya shahada wajen ɗaukaka addinin musulunci wannan shahadar da yi za ta kankare mai duk zunuban da ya illa amana kaɗai ne ba za ta karkare ba ya ce za a zo yi uta bi shahidi yau kiyama za a zo da mutumin da ya yi shahada a gobe kiyama wajen yaki kadiba shi wajen yakin campaign ɗinsa zaɓe bai a wajen ɗaukaka tutar musulunci ya shiga daji bai shiga daji ba don siyasa a'a abin da ya kai ya daji ya shiga cikin wahala cikin sarƙaƙiya cikin daji cikin raire cikin itace cikin zayi cikin sanyi ya kai yada addinin musulunci ya kai sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a can ma ya mutu ya yi shahada abdullahi ibn mas'ud ya ce za a dole shi a gobe kiyama sai Allah ya ce je ka bada amana da ke hannunka sai ce ma Allah ya za a yi in bada amana alhali ga ya ainihin duniya ta riga ta barin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan hadisi abdullahi ibn mas'ud sai yake cewa sai an fa musilat lahu amanatu sai a misalta ma mutum amana a nan gidan duniya in zuwa ya ce ku zaɓe mu in kun zaɓe mu za mu ku za sai bai mamu ba sai a kwatanta mai gane yadda ya zo yana mamu diskuru muna mai taɓi muna dariya Allah ya kwatanta mai wannan abu a matsala mai gane a filin kiyama a farfajiyar kiyama ranar da wala yaktumuna Allah hadisa ba a ma Allah ƙarya ba wanda ya sai ma Allah daɗin baki daɗin baki ba ci a gobe kiyama idan aka nuna mai ita ka yaumi dufi'at ilaihi in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar ranar da muka dauki amana muka bashi za a nuna mai ita yana neman ya dauke ta sai Allah ya ce a jeho wannan amana a can ilal hawiya can kasan wutar jahannama sai a ce je ta ya dauko ta zai gangara in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je can kasan jahannama can za ta ya dauko wannan amana sai ya dauko wannan amana ya zo bakin wutar jahannama yana neman ya hita sai wannan amana hawat sai ta kwabe ga hannun ya tafaɗi ta ƙara komawa ƙasa ya je ya ɗauko ta ya dawo haka Allah zai ta mai azaba a cikin wutar jahannama duk mutumin da baya da amana bayan da za a yi hito Allah ya kaddar komi idan ya ɗauko ta ɗin lokacin da yake tsakiyar jahannama ba za ta faɗi ba lokacin da yake farkon jahannama ba za ta faɗi ba sai ya zo ƙarshe na ganin ya zo ƙofar jahannama a buɗe mai ga amana ya je ya kai kawai sai amana sai ta kubce mashi sai ta faɗa kuma ya koma haka mutum za yi ta yi haɗi zuwa Allah subhanahu wata'ala lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya ga dama kenan ya ƴan uwa ashe amana abu ce wadda take tana da muhimmanci mu lura da ita amana tana da fa'idodi daga cikin mutumin da yake mai amana za ka ga Allah na san shi kuma mutane na kaunar shi in na rike amana yanzu a yau dukkaninmu ga 'yan siyasa mu kowa na son ƙuri'un mu kuma muna son mu ce kowa aje kuɗin ya gehe su rike amana wallahi dole sai talaka sai jiha masu ƙura'a kan mu damu da komi wallahi in ka rike amana Allah subhanahu wataala tije ma wakilci idan ka rike amana Allah shi zai ma shiga gaba wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra Allah subhanahu wataala sai ya sauke mana komi ba mu bukatar sai mun yi campaign ba mu bukatar sai mun yawo kai zaman ka gidanka kai kwana in dai ka rike amana wallahi wannan amana ita za ta jawo ma ƙuri'un mutane to duk mai amana za ka samu cewa mutane suna sanya kuma suna kaunayya sannan amana ita ce Allah subhanahu wataala ya umarni da ita ita ce Allah subhanahu wataala ya fana umarnin san mai da kasai da ainihin duwatsu suka ce ma Allah subhanahu wata'ala ba za su iya ba kuma amana yana daga cikin cikai imanin mutum da musuluncin mutum mu ga yana da amana duk mutumin da kaga yana da amana alamar musuluncin shi ya cika alamar imanin shi ya cika duk mutumin da kaga baya da amana alamar musuluncin ya bai cika ba imanin shi bai cika ba to ya ƴan uwa wannan kaɗan ne daga cikin zaburarwa kan amana mu sani wallahi amana gobe kiyama Allah sai ya tambaye mu game da amana mu da za mu jeho ƙuru'u da waɗanda za mu jeho ma ƙuru'u dukkaninmu za mu tsaye gobe kiyama yau mai hukumin nasu lirabbil alamin Allah zai ce wa kifuhum innahum mas'uluna a tsayar da mu a gaban Allah me yasa ka juha mai ƙura'a ni kai kuma da na juha maka ƙura'a ta wani aiki kama Allah wani aiki kama bayan Allah wannan duka mu sani amana ce kuma wannan shi ya kamata mu umurci junanmu in ba umurci junanmu da wannan ba wallahi mun ha'inci junanmu an ba mu umarci junanmu da wannan ba wallahi mun cuci kanmu dole mu sani Allah subhanahu wataala ya umarni domin addinin musulunci addini ne na komi inna salati wa nuski wa mahayai wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika la rayuwa baki daya na ita ne a musulunci kalmar siyasa ma larabci ne ba Hausa bace kalmar siyasa larabci ne kuma malaman musulunci sun rubuta mu a siyasar shar'iyya ma da ce ma da yanzu a duniyar musulunci ake karantar da ita a siyasar shar'iyya kenan dole mu san cewa ya uwa wallahi amana tana da haɗari amana da muke wasa da ita a yau galibi zaka ga dukkaninmu ba mu da amana kamata kunu yi walla alaikum idan ya zama to ba mu da amana sai Allah ya jarce mu da shugabannin da ba su da amana idan muka yi amana sai Allah ya ba masu amana amma idan ya zama to kowa bai damu ba ni in zalunci na gidana dan aikin da ke karkashi na in zalunce ya mai aikin da ke da kwai gidanka ka zalunce ta yaran aikin ka ka zalunce ya malami ya zalunci almajiran ya kowa ya zalunci kowa makwabci ba da amana tsakanin ya da makwabci tsakaninka da ƴaƴanka ba amana tsakaninka da matanka babu amana tsakaninka da iyayenka ba amana balantana babba amana tsakaninmu da Allah babu babba amana tsakaninmu da Allah babu wallahi dole mu samu kamar cikin wani yanayi na rayuwa dole ya zama to kai ma haka Allah subhanahu wataala sai ya kyale ka amma idan muka rike amana muka umarci junanmu da amana ni na rike amana ka rike amana makwabci na rike amana tsakani na da makwabci na amana tsakanin malami da almajiran ya amana tsakanin kowa da amana tsakaninka da yaron gidanka amana tsakaninka da mai aiki karkashin ka amana to Allah subhanahu wataala sai tabbatar mana da amana wannan shine ainihin abin da ya kamata kowannen mai muna roƙo Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙo Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi muna roƙo Allah subhanahu wataala biya mana bukatun mu na alkhairi Allah subhanahu wata'ala muke roƙo Allah subhanahu wata'ala ya zaba mana shugaba adili Allah muna roƙonka ka zaba mana shugaba adili Allah muna roƙonka ka zaba mana shugaba mai amana ya Allah muna roƙonka ka zaba mana shugaba mai amana idan ka zaba mana su ya Allah muna roƙonka ka ba masu shawara na gari Allah muna roƙonka idan ka zaba mana shi ka ba masu ka bashi masu shawara na gari ya Allah ka bashi masu shawara na gari ya Allah ka arzuta da masu shawara na gari Allahumma izzal islam wal muslimin wa adilla shirka wal mushrikin wa dammir adaka da ad-din wansur ibadakal muwahhidin واحمي حوزة الدين يا رب العالمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين muna roƙo Allah subhanahu wataala ya ƙara tabbatar mana kwanciyar hankali a kasan duk abin da ya mana tsanani Allah subhanahu wataala ya sauwaka mana duk abin da ya dade Allah subhanahu wataala ya mana maganin shi ya Allah muna kai kuka gare ka ya Allah wannan hali da muke ciki na wannan siyasa Allah muna roƙonka a yi lafiya a ƙari lafiya Allah muna roƙonka a yi lafiya a ƙari lafiya ya Allah muna roƙonka a yi lafiya a ƙari lafiya Allah ka kare mu da ƙasar mu da zuri'an mu baki ɗaya daga fitintunu na zamani ya Allah muna roƙonka ka kare mu ka kare ƙasar mu daga fitintunu na zamani ka kare mu da zuri'an mu baki ɗaya da kowa da kowa din mu ya Allah muna roƙonka ka kare mu ya Allah subhanahu wata'ala muna roƙonka ka kare mu ya Allah muna roƙonka ka kiyaye mu ya Allah muna roƙonka ka kiyaye mu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وقوم